الرحمن الرحيم يو عشرين دا ترى دا وتر رمضان هجرا من ذا الله دبو دا يو عشرين da takwas ga watan ramadan hijiran manzan Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu inda za mu saurari malam yahaya abubakar inda zai mana karatun alkur'ani a wannan babban masallacin juma'a na garin dakace inda khalifa abbas sama'ila abbas zai mana fasara ala gafata malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النسر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حتى قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini na 28 ga watan Ramadan a shekara na dubu da da hudu arba'in uku, a wannan babban masallaci na juma'a na garin dakace inda shi ya asasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kusanta shi da annaba mu kuma ya ba mu albarkan su da albarkan masu albarka suratul nasr Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan sura suran nasara ko kuma sura na bankwana dama ga shi muna bankwana da saboda abubuwan da suka faru dalilin saukan wannan sura da yawa shi ya sa wasu suke kiranta da suran bankwana sai da na umar Allah ya kara mu yarda idan ya zama da sahabbai wayanda suka je badar su suna daga cikin manya da suke taro suke taruwa wato suna daga cikin manyan yan majalisa wanda suke ba shi shawara to a ciki yakan tura sayyidina abdullahi bin umar Allah ya kara mu yarda shine yake zuwa a madadin shi shi a matsayin shi na amirul mu'minin yakan tura sayyidina abdullahi a matsayin shi makwafin shi to sai zama ana ta wasu suna ta ganin cewa bai kamata a turo sayyidina abdullahi ba saboda bai kai shekarun wa'inda ake taruwar da su ba to sai aka labari ya zai shi to da ya zo sai ke ce musu kun san dalilin saukan suratun nasar sai suka ce kwarai kun sani ai shine idan buɗi ya zo idan nasara ya zo da buɗi kowa ya faɗa kowa wannan ya kawo nashi sai sai dina abbas sai dina abdullahi bin abbas allah ya ƙara mu shirka sai ce ai wannan sura gaba ɗaya tana nuni ne da cewa karken rayuwa na manzan allah ya zo shi yasa idan aka ga buɗin ta zo fatahi ya zo to a tabbatar da cewa rayuwar manzan allah ya zo ƙarshe ina ba ta an bayyana to wasu kuma suka ce wannan budin ana nufi ne da yaman buɗe yaman da za a yi ina an fahimta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan kira yaman da sunan imani wato tushen imani ya ce yana yaman in ji manzon Allah wasu suka ce to ai wannan ana ana maganin cewa mutanen yaman ne da za su shigo addini shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ina ba ta amfani wasu malamai suka ce a'a wannan lokacin buɗe makka ne shi yasa suratul fatih da ta zo ba ita ne gunjarin makasudin da yake bada maganar buɗa makka ba wato wannan surar ita ne take maganar da fatahul kubra buɗi babba kenan Allah subhanahu wata'ala ya hada mu da alhairan da yake cikin wannan wuri sai da Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi ta zo karki sai yana yawan ta karanta subhanallahi subhanallahi ina ba ta an fahimta sai in yace subhanallahi sai ce Allahumma ghafirli ta ce bai fara wannan ba sai da aka saukar mishi da wannan sura an gani to Allah subhanahu wataala ya mana budi budi babba farman sai dana rasulullahi Allah ya ce idza jaa nasrullah wannan a Madina aka saukar tana da ayoyi guda uku Allah ya hada mu da alkhairan da yake cikin wannan sura Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath lallai idan budi yazo budi na ubangiji yazo ma manzon Allah ya zo ma al'ummar musulmai walfatan nasara da buɗi ana iya samun nasara amma kuma buɗin ya jinkiri a samu jinkiri wajen samun buɗin ana iya samun buɗin kuma a samu nasarar daga baya to shine Allah ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa zaka dinga ganin mutane yadkhuluna fi dinillahi afwaja za su zo su dinga shiga addini afwaja jama'a jama'a har sai an zo ana cewa a dakata wasu su shigo su fita a dakata wasu su shigo su fita ina ba ta an fahimta yanzu kowa ishe mu ishara in aka je ziyara wajen shege haka zaka gani afwajan afwajan ne wasu na shiga ne wasu na fita wasu sai an dakatar da su wasu sun fito sannan wasu su shiga an fahimta ko shine Allah subhanahu wataala ya ce fasabbih bihamdi rabbika ka yi tasbihi da sunan ubangijinka wastaghfiruhu ka nima gafaran shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sha faɗa shi baya zunubi li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to ka nima gafaran ubangiji innahu kana tawwaba lalle shi mai karban tuba ne ina ba ta an bayyana to idan muka kalla farkon suran za mu ga tun da iza ta zo kaga zai zama fi'ili madi ne da haka da ya zo sai magana aka kulle kawai iza ja'a nasrullahi wal fatah sai ba a faɗa wani irin fatahi bane idan ya zo kuma me zai faru idan wannan gudun ya zo me zai faru an gani sai Allah subhanahu wataala sai ya rufe kaga an rufe jawabin kenan ma'ana idan ajalin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo to fatahi da hutu babba za ta so wannan shine jawabin da aka rubuce ke tunda wancan fi'ili madi ne ya riga gabata an gane to menene jawabin shine idan abin da aka faɗa ya zo ya tabbata to shikenan rayuwa ya zo karshe wastaghfiru innahu kana tawwaba na'am suratul masad بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أدنى عنه مله وما كسب سورة تبت wannan sura a makka aka saukar tana da ayoyi guda biyar dalilin saukan wannan suran a zahiri yake taɓa manzan Allah lokacin da annabta ta zo sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzan Allah wa an zira ashira ta kan akarabi ka kira makusantanka na kusa na kusa shi yasa ita in za a fara abu ana fara ne da na kusa ko bayarwa za a yi kaga na kusa ake ba da nesa ko kafin alalibo na nesa ina ba ta an fahimta lokacin da sai na umaru ya bunƙasa ya ce to ya kamata dai yau a yi ta ta kare a gabayan manzan Allah ai abin da aka gaya mishi a lokacin ce mishi aka yi kaje ka fara da gidanka abin da kake tunanin cewa ya faru a wani gida to kai ya faru a gidanka ya za a yi baka fara da gidanka baka ce za ka tafi wani gudu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira da ɗan uwan shi ya kira su daga jin sautin suka amsa yana kan dutse sai ya ce musu yanzu kun ga yana kan dutse ne ya ba dutsen baya su kuma suna ƙasan shi don haka su shi yana ganin abin da ba sa gani sai ce musu yanzu da zan ce muku ga wasu rinjina nan da dawakai da takubba da kaza sun zo suna bayan wannan dutsen za su faɗo muku za ku yadda suka ce kwarai za mu yadda kwarai saboda ba mu taɓa samun ka da ƙarya ba ba mu taɓa ba mu taɓa ƙalubalantar ka da ƙarya ba sai ce musu to ku shaida cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni fa inni nadhirun lakum bayna yadal azab shadid lalle ku shaida ni Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni in yi muku karkadi a azaba mai radadi da za ta iya faruwa Abu Lahabi yana mikewa sai ce a wai wannan dalilin ne ya sa ka tara mu ka ji abin da ya faɗa ke alihaza jama'atana saboda wannan dalilin ya sa ka tattara mu sai ce mushi tabbar laka to shi kuma Allah ba zai yi hakuri ba inda akan annabi ne sai ka taba Allah ai kai saba mushi sai ya hakuri amma ana taban manzon Allah to zaka ji Allah subhanahu wataala sai yayi magana ko da ko iyalan shi ko da matayen ne ce to shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da wannan sura wannan suran abin lura ne kun ga abu lahabi yana matsayin baffa ne a wurin manzan Allah baffan manzan Allah ne amma yau gashi dalilin yayyan shi da manzan Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da shi ya tsine mishi duk wannan kusancin gaba daya aka shafe ta gaba daya ba a dube ta ba ina ba ta amfani amma kuma kaga in ka kalla za ka ga da yawa sai na bilal Allah ya kara mishi yadda ya zama babban mutum saboda kaunar shi da sai dina rasulullahi sai dina bilal Allah ya kara mishi yadda ka duba sai dina ammar bin yasir Allah ya kara mishi yadda da irin wa'innan wa'innan sahabban da ake ganin su ba kowa ba irin su sai na zai Allah ya kara musu yarda amma yau wanda su suke ganin su wasu ne saboda taba manzon Allah sai Allah subhanahu wataala ya fitar da su a cikin rahman shi gaba ɗaya Allah shi kare to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana sai Allah subhanahu wataala ya ce tabbat yada abila lallai hannayen abi da haji ya tabiya ya tsara ya tabi shi abu lahabu ba a zaci zai yi ƙiyayya ga manzon Allah dan yana daga cikin wanda ya fara murnan sabon manzon Allah lokacin da aka samu manzon Allah da aka gaya mishi bisharar da ya yi gaba ɗaya shine wadda ta gaya mishi yace ki je na yanta cikin zama ya saboda munna matan dan dan uwanka ta haihu wannan bisharar da ta mishi tukuncin da ya mata ce ki zama kin je kin zama ya kaga yayi munna da samuwar manzon kuma wannan munnan da yayi na kwana daya tana amfanin shi tana amfanin shi hadisi ya zo ingantacce cewa duk ranar litini ana sauƙaƙa mishi azaba da aka yi kan kusa litini ta zo to Allah subhanahu wata'ala sai ya ce yayi hasara an yi amfani da hannaye ne saboda shi hannu kowane irin kangiya da kariya yana wajen hannu wajen nima da jawa yana wajen hannu wajen turewa da kuma yana wajen hannu watab Allah subhanahu wata'ala ya ce shi kansa ya tabi wato hannun shi ai maka sigan in ma kana kofanto watab to shi ma kan shi ya tabi ina fata an bayyana ko kuma ya zama wannan shi kafar ya da abi lahabin din ya zama du'a'iyya ne Allah ya tabar da Abu Jahali a Abu Lahabi Allah ka tabar da Abu Lahabi wa tab ayyama tabi shikenan jawabin ina ba ta an fahimta idan bai zama ta'ashiri ba ke bai zama maimaitawa ne da karfafawa ba sai ya zama du'a'iyya kawai ya Allah ka tabar da Abu Lahabi a kaga an yi addu'a ne ko sai ma jawabin ya zo sai aka ce wata ai ya tabe ya yi hasara a ya kama nashi rabin kenan ko Allah shi kare fad ya da abi lahabin wasab ma agna anhu malahu wa ma kasab Allah ya ce dukiyansa wa ma kasaba da abin da ya tara ma agna ba zai mishi maganin komai ba a ranar ya ma agna ba abin da zai kare shi ba zai hana shi shiga wuta ba ba zai hana shi a ɗanɗana azabin Allah ba. Shi nan direct ticket aka ba shi na wuta. Me ya tabbatar da shi saboda kin manzan Kin manzan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya na.
سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا الله يتي da sunni za mu sashi a wuta zata lahabin wannan wutan ma'abuciya harshe wanda kafin ma a jefa ita tana kai farmaki ma'abuciya harshe ke da zata lahabin na وامرأته همالة الهبب
wa mar'atu Allah ya ce har da matansa hammalatul hadabi wanda take siffanta ne aka siffanta ta an ce ta kan ɗauki tsayoyi ne ta sa a hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce wai ta taɓa zuwa ta samu sayyidina rasulullahi da sayyidina abubakar suna zaune sai take ce ma manzon Allah sai take ce ma sayyidina abubakar ka gaya ma abokinka haka take cewa ka gaya ma abokinka naji an ce yana aibanta mijina yana aibanta shi ina ba ta ambayi da ita take cewa ita mata sai sai na bakar ya ce yana mamaki sai ya waiga ya kalle ta kuma sai ya waiga ya ga shi ga manzon Allah amma ita ba ta gani shi saboda an sa hijabi an kange gaba daya gashi shi yana ganin manzon Allah suna tare ita kuma ba a ganin shi wallahu ya asmuka aka ce tana zuwa Allah ya ce a'a abin da ta faɗa kenan sai Allah ya ce wa mur'atu wa hadda ita ku hada ta hammalatul hadabi wasu suka ce kuma hammalatul hadabi ita ce mai yawo da gulma a ɗauki wannan zance a kai shi nan a ɗauki wannan a kai shi nan a ɗauki wannan a haɗa wannan fitina a haɗa wannan husuma akwai irin wa'annan a maza akwai irin wannan a mata gaba ɗaya ana samun wanda shi gaba ɗaya ga an zauna lafiya baya kaunan wani a maza akwai shi ana samun kuma a mata wanda ita ta ga ana zaman lafiya to ba ta san wannan to shi ne aka ce wannan siffar ne jijiya Allah في subhanahu جيدها وبل من مسد wa jijiya za a same ta a wuya a wuyan sablin wuya akwai igiya min masajin shi masajin ko ya zama dabino ganye idan aka taye shi to abin da za a yi a taye da binan abin da aka tayo shine laraba suke ce mishi masaji ko kuma ya zama irin igiyar kaba din nan fi jidha hablin min masaji za a same ta da wannan a ciki Allah subhanahu wataala ya kare me ya haifar da wannan biyayya tana ba da an bayyana Allah subhanahu wataala ya kare na'am سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد suratul ikhlas Allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan sura suratul ikhlas shi ikhlas shine tsarkakewa tsarkake zuciya shi yasa duk suran da zaka ji Allah subhanahu wataala ya faɗa suran sai ka ga suran da aka faɗe ta akwai abin da ya alaka da sunan suran da aka faɗa zaka ganshi a zahiri an faɗa ina ba da an gane eh? yanzu misali suratul yusufa alayhi salam ai za a ji magana annabi yusufa suratul ra'd duk za a ji wannan ko suratul baqara duk za a ji magana shanu duk za a yi wannan amma shi ihlasi ba ganin shi ake yi ba abu ne da yake cikin zuciya tsarkakewa ne gaba daya to wannan suran gaba ɗaya ta tsarkake ta tabbatar da wahadaniya na ubangiji an gani shi yasa sai aka ce qul huwallahu ahadun sai aka zo da ahad duk abin da aka zo mishi da ahadun to ba shi da goyo ba shi da wani a bayan shi a gaban shi ma ba yi da wani amma idan ka ji an ce wahid menene gaban wahid isna ko ba haka zaka ji ba yana da goyo ai amma shi ahadun ba wani abu da zaka goya shi a gaban shi babu saboda karfin shi suratul ikhlas shi yasa kowane bawa ana son ya zama mai ikhlas a magana ya zama mai ikhlas a aiki ya zama mai ikhlas a mu'amala kowane bawa Allah subhanahu wata'ala ya hada mu da alkhairan da yake cikin wannan a makka aka saukar ko a madina di yawancin surori da aka saukar na makka za ka ga ana maganar tauhidi tauhidi kawai ake yi ba umarni saboda a lokacin ana reno ne ana son a shiga musuluncin ne da haka ba za ka ji an yi umarni ba ma yawancin surorin makka a madina su kuma za ka ga umarni ne ya fi yawa saboda a lokacin yanzu magana ya ƙare a an samu fatali an samu komai yanzu musulunci ya kafu ya tsayi da kansa wanda da a makka ana yin musuluncin a boye ake yi gaba daya ba a yadda a san ana musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai sun shiga gida sun kulle suke ibada dan a nuna maka cewa inda ka samu kanka a daidai wannan abin da za ka yi kenan in ka je wuri ka samu cewa ku ne minority to sai ka bi kakka ce kai za ka yi za ka yi suhuri sai a take ka a gama da kai sai a gama ka kawai a gama aikin an take ka an gama da kai gaba daya to haka ake yi sahabbai da sayyidina rasulullahi ana cikin gida ana kulle hatta lokacin da sayyidina umar ya musulunta a cikin firgici ake saboda an san wane ne umar Allah ya kara mu yarda wasu sai suka ce wannan dalilin ya sa suka kira ta suran makka wasu ka ce a madina ne ai abubuwa gaba ɗaya sun tabbata nan yanzu kuma tun da ni'ima ta cika daula ta cika sai an kawo abin da zai zama yana tabaibayin wannan ni'iman za a kawo abin da shine tabaibayin nema to sai aka sokar da wannan surori guda uku da suke gaban mu duk da wannan Allah ya haɗa mu da alkhairan da yake cikin wannan sura barman sayyidina rasulullahi akwai sahabbai da yawa Allah ya ƙara musu yadda akwai sahabin da in ya zo zai yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su je su yaki sai aka sa shi shi ya fi sanin Qur'ani da ya zo in zai yi zai gabatar da sallah sai ya karanta suratul ikhlas kafin ya karanta kowace sura da yake so ya karanta sai suka same shi sai aka ce mun shi to a ciki ka zaɓi ɗaya ko dai ya zama suratul ikhlasin kake karanta ko kuma ya zama wani sura ne a cikin alkur'ani sai ce a inda shi ne zai yi kuma aka yadda da shi din ne zai yi to fa ba zai fasa ba sai ba ya karanta amma abu ne mai sauki in sun ga akwai matsi a cire shi sai wani ya zo ya hau kaga ba rigiman maganar limanci ke na ko ya ce ya sauka kawai su kuma sai suka duba sai suka ce to ai duk a cikin wanda ake tafiyan ba wanda ya kai shi sanin alkur'ani ba wanda ya kai shi sanin alkur'ani da haka dole shi din ne ne za a sa kaga kuma adalci kenan shi yasa duk abin da ya zama in ana tsayar da adalci ila kullazi haqa haqqahu din mai haƙƙi kawai a bashi haƙƙin shi to za a zauna lafiya komai zai tafi daidai amma wani wanda ba hakkin shi bane kuma ya zo ce zai shiga hakkin wani ai bai nima zaman lafiya ina ba ta amfani to shine da aka zo sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aka tambaye shi menene dalilin da yasa yake karanta sai ce wallahi shi ya rasulullahi ba ba shi da wani dalili illa dalilin shi ɗaya kawai yana santa ne sura yana santa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda san da kake maka wai saboda san da kake maka sura take hidabi Allah subhanahu wataala ya baka aljanna saboda soyayyar da yake masura kaga ashe ba hana ba kenan ko an tabbatar an buga stamp ina ba ta an fahimta wata rana Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yadda yana da makoci shi kullum in ya jina ya mulaili sai ya jina karanta suratul ikhlas kullum sai da Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi sai yana ganin cewa ya kamata a ce ba surar da yake karanta ba ma'ana in za a fahimci da yadda hadisin ya zo kamar ya ya dan kankanta abin kenan sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi wani wani gashi in zai yi karatu gina kiyamun laili ba suran da yake karanta su surar da ilafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce surar da ilafi tana daidai da ɗaya bisa ukun alƙur'ani wato ka karanta ta so uku yana dili da ka karanta alƙur'ani ka ji falala nan shi ma sai aka tabbatar da shi Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu da alhairan da yake ciki aka san haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya kare tana da fa'idoji da yawa ma saboda yanayin lokaci Allah subhanahu wata'ala ya ce kul huwallahu ahad kul ga ya musu ya rasulullah dama mun faɗa surori guda biyar a alƙur'ani su ne suka fara da kul suratul jinn suratul kafirun suratul ihlasi suratul falaq suratul nas wa'innan surori guda biyar su ne suka fara da kul farkon sura su fara da kul wa'innan surori Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da alhairan da yake قل لك يا موسى يا رسول الله هو الله أحد سي موسى الله شي كديني شي كديني الله الصمد وند أكي بوتاوا واتو وند شيني أكي بكاتا أكي بوتاما كما أكي بكاتا أو رسا شيني أبن بوتا كما شيني دواني مي بكاتا أو رسي كي بكاتا الله الصمد كده duka yanzu Allah kaɗai ya sani yau kowa bukatun da ya mika mu ubangiji bukatocin an mika su da yawa Allah kaɗai ya san adadin bukatun da aka mika mu da mutane da aljanu da rohanai da mala'iku da tsuntsaye da kowane irin halitta kaga kowa a wurin shi ke bukata shi ko baya bukata a wurin kowa Allahu Allahu samad ba abin da yake bukata shi yasa ka bauta ma Allah ko kar ka bauta mishi duk ɗaya ne kai ne idan ka bauta kara bauta in ba ka bauta ma Allah ba ba abin da ka rage ubangiji shi ina ba ta amfani da Allahu samad ke lam yalid lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
Allah subhanahu wata'ala ce lam yalid shi Allah subhanahu wata'ala bai haifa ba walam yulad kuma ba a haife shi ba ina fata an gane shi bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kaga wahadaniyan ya tabbata ke walam walam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba mutum daya wanda za su yi tarayya a abin da yayi gaba daya shi yasa yau da zaka ji masu haɗa Allah da wani a wajen bauta gaba ɗaya abin da suke zuwa suke bauta ma da ba abin da suka iya yi ina ba ta amfani da ba abin da suka iya yi kuma ba abin da za su iya idan masu bautan gumaka ne to gumakan nan da suke bauta ma abin da suka yi gumakan ba su suka yi shi ba ko su ce suna ice ne ko ko su bitin bitini ko tsana ko ma dai wani iri amma shi ubangiji baya bukata a wurin kowa kowa a wurin shi ke bukata shi ba a haife shi ba bai haifa ba kuma bai yi tarayya da kowa ba an gane ko to kaga tsarkakan kenan an gane farko aka ce Allahu huwa ahadu shi kadai duk wanda aka ce shi kadai ne in ba ubangiji ba to wannan sai a kira shi wato ba shi da ba shi da sadarwa kaga yanzu duk wanda ya haihu ai yana fatan lokacin da ya gajiya ne abin da ya haifa shi kuma ya taimake shi lokacin da aka ce yau da sha'ani a wuri kaza da wuri kaza ya ce kai ka ce wuri kaza yana zuwa in aka ce ya ce wani ne turo shi kenan an ga wani ko ba gajiya wani dan adam nan ba kenan lokacin da zai ce miƙo a miƙa mushi to shi ubangiji ba yi da ɗa ba shi da uba ba shi da mata waɗannan su ne abin da ake bukata a duniya gaba ɗaya duk wanda ya zo duniya zai so a ce yau ga mahaifin shi zai so a ce duk wanda ya zo duniya zai so a ce yau ga bayan shi to ana samun baya sai an samu mata ko to shi ubangiji ya buwaye wannan ba abokin tarayya shi kadai ne shi yasa wannan suran sai ta zo da ikhlas din kaga anan duk an gama ba a faɗan maka ikhlasin ba to ikhlasin shine tsarkakewan gaba daya shine kul huwallahu ahadin din shine tsarkakewa shine kyawun ihlasin gaba daya Allah subhanahu wataala ya samu dace shi ubangiji shi yasa ba za ka ce mu shiga inda yake ba yanzu ne aka zo gida sai a ce ina masallaci idan yanzu ba na a masallaci sai a ce ina wuri kaza dole ya zama ina da wani zuntari shi ko ubangiji ya gagar wannan shi yasa duk inda kake yana nan wa huwa ma'akum duk inda kake Allah subhanahu wata'ala yana nan shi yasa ake so duk abin da zaka yi ka tsarkake zuciyanka ka gane cewa akwai Allah a wurin kaga amma yanzu za a iya hana ka abu a gida in ka fito gida wanda suka hana kan ba sa ganin ka sai ka aikata abin da aka hana ka sai kuma ka dawo kai murtisi yanzu wannan ibadan da muke yi na azumi mutum zai iya zuwa ya zauna ya ci abinci ya sha ya duk abin da ya ga dama ai zai iya yi ko a lokacin da yake ganin cewa ba mai gani shi amma yanzu abin da zai hana mu aikata wannan abun saboda mun san akwai mai ganin mu ko fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin shi to shi yana ganin ka Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tsarkake zuciya na'am suratul falaq bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق سورة الفلق الله سبحانه وتعالى يا كاوم wannan sura mai ayoyi guda biyar wanda take haɗe da ƴar uwanta wanda take da take da ayoyi guda shida an ce wannan surar ta sauka ne a lokacin da Latif wani ba Yahudi ya zo ya kulla wani abu aka yi manzon Allah idan hakan ya tabbata Allah subhanahu wata'ala yana son ya nuna mana wani ishara ne kai duk yadda ka kai da tsarki da kariya da kake da shi baka kai manzon Allah baka kai manzon Allah ba shi Allah ne subhanahu wata'ala yake kare shi mala'iku suna tare da shi to idan hakan da aka bayar ya tabbata cewa hakan to ana gaya maka da ni da kai mu shiga sai mu duk da wasu suna ganin cewa ba wannan ne dalili ba kan ni'iman da ta samu ne aka saukar da waɗannan surorin amma mafi yawa tafsirai sun kawo wannan a matsayin shi ne dalilin da ya sa aka saukar da waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya da suratun falak da suratun nasi an fahimta ko an ce sun shirya ne aka kulla suka yi agumu aka sa allurai guda goma sha ɗaya suka suka sa a kwalba suka yi duk abin da za su yi abin da ake kiran shi tsafi to aka zo aka birni sai kuma suka so suna ganin kamar cewa za su samu galaba da wajen manzan Allah sun manta Allah ne yake magana da manzan Allah ba kai bane da sai wani ya kawo maka labari a labarin da zai kawo maka ko ya zama gaskiya ko ya zama ƙarya ba kai bane a'a shi ubangiji ne ina fata mu qalat man anba'ak hadha qala nabba'ani aljanna ka gani mafi ingancin zance shi ya sanar da ni to su sun manta da wannan to sai Allah subhanahu wataala ya ce a je wuri kaza za a gani a haƙo sai aka saukar da waɗannan suran bi ayoyi guda goma sha ɗaya. duk lokacin da aka karanta sura aya ɗaya sai wannan sihirin sai ya ɓace shi wanda ya karanta aka karanta aya ɗaya har guda goma sha ɗayan gaba ɗaya suka ɓace Allah ya kare mai tsare mai tsare mutunci duk wanda wani ya sa shi a gaba kowaye idan ya lissu wannan sura da suran da yake gaba Allah subhanahu wataala zai bashi kariya in ji manzon Allah shi yasa kariya ne kangiya ne daga dukkan wani shedanin mutum da shedanin mutum Allah subhanahu wataala ya hada mu da alkhairan da yake cikin wannan sura qul da ya musu ya rasulullah a'udhu bi rabbil falaq yana neman tsari da ubangijin falak wasu suka ce falak shine hasken safiya wato lokacin da safi lokacin da gari haske wasu kuma suka ce alfalak shine halitta halittan ubangiji halittan nan kowane iri min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ka halitta wato sharrin mutum da aljanu shi yasa shi halitta kashi uku ne kashi uku ne gaba ɗaya a halitta ina ba ta amfaninta akwai halittar da su tsantsan su alhairi ne gaba ɗaya gaba ɗaya su gabansu da bayansu alhairi su ne annabawa su ne manzanni su ne mala'iku an gane kaga balle uban halittar gaba ɗaya ke na annabi wannan halitta na farko ke akwai kuma halittar su da gaba ɗayan su sharri ne shine iblis da rinjinan shi shi iblis gaba ɗaya komai nashi sharri ne ba alhairi ko ɗaya Allah yana gaya mana cewa shi ɗan da ka gan shi makiyin ku ne ku nisance shi ne ubangiji to akwai kuma halitta kashi na uku rabi alhairi rabi sharri mu kenan ni kai ku duka wani lokaci ka samu dan adam da alhairi wani lokaci ka same shi da aka sana wannan shine cikon halitta na uku ina ba ta fahimta shi yasa dan adam da ka gani to ana neman tsari da shi kamar yadda ubangiji ya gaya ana ba da hikaya wani malami sai ya zauna shi ya ce to ya fahimci cewa ba duk a sharri ba wani nau'in da ya kai mace sharri da shirya makirci da kaza sai ce to shi akan kawai zai nazari sai da ya shekara shekaru an ce sai da ya shekara arba'in yana ta'alifi duk abin da yake rubutawa akan kaidin mace ne da irin sharrin mace ya gama ya tara littafi him sai ya fara zagawa don ya faɗakar ya tunasar ya nusar yana cikin tafiya kace ran nan sai ya zo sai kishi ya dame shi sai ya samu wata yarinya ya shekara bakwai a shekara takwas ko shekara goma sai ce baiwan Allah ki taimake ni da ruwa saboda tafannin da suke hannuna kada in zo an aje su tsimi sai ta ce mushi wannan wani irin littafi ne haka da yake da muhimmanci sai ce ai wannan littafin sai da ni shekara da shekaru ina rubuta shi shekara da shekaru kuma abin da yake ciki duka kaidin mata ne da makircin mata da kaza na mata duka shi ne na tattara su gaba da kingan sana sai ta karba ta ce ta iya gani sai ce kwarai a yana son ya nutar da ita cewa ya gama ilimi tana karba sai ta jefa a rijiya sai ta ce ka rubuta wannan a ciki an gane wata ce a cikin littafin ya san da wannan ta jefa shi a rijiyar gaba daya kaga duk aikin da ya yi a cikin kwana ɗaya ta gama shi sai ta ce mishi to ka rubuta wannan a ciki bayan fa ta jefa rijiyar to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ina fata an bayyana ni sharri ma khalaq sharrin abin da ka halitta na'am ومن شر غاسق إذا وقب wani sharrin za su ke iza wa ƙaba Allah ina roƙonka kan tsari muna neman tsari daga sharrin dare lokacin da ya duhu muna neman tsari ina fatan an fahimta ka san in dare ya duhu komai a lokacin ake kulla shi sai dare ya yi duhu ba ta gari da shi suke amfani duka to muna neman tsari da sharrin dare za wa lokacin da ya duhu ina fata an bayyana ko kuma lokacin da wata ya bace kaga dai duhun daren kenan na'am ومن شر النفاثات في العقد wa min sharrin nafasati Allah muna neman tsari daga sharrin nafasati masu tofi ka san wani kawai ya mun shigo ba ne eh to muna neman tsari da masu tofi ko kuma ya zama masu shirka fil aqadi lokacin da suka kulla shirkan nan nasu ko lokacin da suke kulla makirkin Allah ka warware a lokacin da suke kullawa Allah kai mana haka na'am ومن شر حاسد إذا wa حسد min sharri hasidin idha hasada Allah muna neman ka tsari daga sharrin mai hasada a lokacin da yake hasada shi hasada gaba ɗaya ba ta aiki yake yi. shi hasada shine lokacin da kaga wani ya samu ni'ima ka nemi wannan ni'iman ya gushe a gare shi to shine hasada Allah ya raba mu da hasada Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a hasada sai a abu guda biyu mutum ne Allah ya bashi alkur'ani ya bashi ilimi sai kaga yana amfani da ilimin nan gwargwado yadda Allah subhanahu wataala ya ce a yi sai kai kulla cewa kai ma Allah ya baka ilimi irin na wani dan kai aiki irin na wani ko kuma mutum Allah ya bashi arziki sai Allah ya hore mishi arzikin yana amfani da arzikin ta yadda ya dace sai kai burin Allah ya baka arziki irin na wani dan in yi aiki nema irin na wani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi hassada saboda ka ka yi burin abin da yake wajen wani ne yazo wajen ka amma da tabbatarwa amma hassada mummunan aiki ne shi hassada yana cinye aiki ne kamar yadda wuta ke cinye kira in ka ga mutum yana da hassada to ka ja da shi ba wani san ba wani ya sun ba komai shi gama ya sun din shi ta gama kama shi hassadan gaba ɗaya za ta cinye shi Allah ya kare mu da hassada mai hassada idan yana yin hassada tana ɗan ruruwa kaɗan tana kurji kaɗan tana yi tana yi har za ta zo lokacin da za ta fashe idan ta fashe kuma shi kenan shi ma ya fashe Allah shi kare mu Allah ka tsare mu da sharrin mahassada a lokacin da suke hassada na'am سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
suratul nas Allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan sura surar mutane shi yasa da inda kaga dan adam abun tsoro ne zaka ji bawo shi na cewa dan adam abun tsoro ne ko ya mutu sai an daure shi saboda kada ya motsa ko shi yasa shi dan adam da ka ganshi ba abin da zaka iya mishi ba wani abu da zaka yi in ka ce zaka yi abu ne dan ya yabe ka ka bata aikin ka wai dan ya yabe ka ka bata aikin ka wata rana mai yaban kan shi zai soke ka saboda ka saba mishi a daidai ra'ayin shi wannan dan adam ke in kuma ka ce za ka yi ne wai dan bata ma wani shi ma ka bata aikin ka an gane ko shi yasa dan adam ubangiji ma yana tafiyar da shi a yanda yake yau ya ce an yi zafi yau ya ce an yi sanyi yau ya ce an yi ruwa yau ya ce ba a yi ruwa ba yau ya ce tafo dan adam kenan ya samu ba zai ce alhamdulillah bai rasa ya ce wayo Allah sai dan adam shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana kul a'udhu mun yi bayani a wancan sura saboda lokaci kul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nas mamallaki mai mulki wanda ya mallaki komai da kai da abin da ka- kamar ka tanara duk ubangiji ya mallaka ilahin nas shine ubangijin mutanen gaba daya duk wani abun bauta ƙarya ne kul huwallahu ahadun من شر الوسواس من شر الوسواس من الخناس شر الوسواس الخناس daga sharri mai waswasi alkhannas mai kuya ya zo ya sa maka waswasi kuma ya gudu ya baka kana cewa ana fara kiran sallah shedan sai ya ruga da gudu kana gama kuma sai ya nufo ka ana fara ta da ikama sai ya gudu kana gamawa kuma sai ya zo sai ya ce ai kudinka ina nan ka bar shi a daki ko kuma fa baka fito da wayanka ba kana sallah sai ka ka koma kana da dalibai shi da danki ina ba ta amfani shi yasa duk ta inda kake duk ta inda kake to ta nan shaidan zai biyo maka idan ya zama kai mutumin kirki ne sai ya shigo maka rigar mutanen kirki dan ya bata maka aikin ka sai ka zo kana aiki yanzu nan sai ya raya maka in ba mu ba wa zai iya yin wannan aikin shaidan ne in ba mu ba yau in muka bari wa zai iya shedan ne ina ba ta amfani shi ko duk aikin da kake gaba ɗaya ka nemi yardan ubangiji ne kai ma iyawan ba iyawan ka bane daga Allah ne shine alqannas allazi الذي يوسوس في صدور الناس allazi waswasu fi sudurin nas shine fa wanda yake sa waswasi a cikin kirazan mutane
من
minal الجنة والناس
jinnati wan nas Allah muna neman tsari daga sharrin aljani da mutane akwai akwai shedanin mutum akwai shedanin aljani shi shedanin aljani ya fi sauki ya fi shedanin mutum shedanin aljani kana cewa a'udhu billahi to zai gudu kana cewa shi ko shedanin mutum in ka ce a'udhu billahi sai ce mina shedanir rajim kana tare da shi zai ma kare ke maka ina ba ta ambayinta to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana to malamai suka yi magana shi a nasu dinnan ubangiji yana ta maimaitawa shin ya zo ne kowanne yana matsayin kanshi ko ko abu ɗaya ne gaba ɗaya Allah ya maimaita ne ina ba ta amfanta to ba maimaici ba ne saboda bai zo da wawul hadaka ba kowanne yana zaman kanshi kowanne aya zaman kanta kul a'udhu bi rabbin nas wa'annan mutanen daban jinsin mutanen malikin nas wasu kuma suka ce a ai Allah subhanahu wataala yana nufi kul a'udhu bi rabbin nas rabb shine mai reno wato mai renon yara shine nasu na farko annasu na farko mai renon yara malikin nasi kaga shi kuma a lokacin da samari suka fara girma dole sai an sa ido a kansu sai an yi mulki mulki sai ta yi aiki ko to shine wannan nasu din ana nufin samari ilahin nas masu tsayawa su yi bauta don Allah ai za ka ga datti da koda yaushe na masallaci ya ga ce wannan shine datti dai allazi yusufu fi sudurin nas sune ɗalibai yanzu nan sai ka ɗauko littafi za ka yi karatu yanzu zai zago sai ya sa maka jiki ina fata an fahimta to min aljinnati wan nas wannan sharrin na dan adam da sharrin aljanin da muka faɗa nau'i uku ko to na ƙarshen shine wannan la ya halin dai Allah subhanahu wataala ya ba mu wannan surorin kamar yadda muka yi bayani kuma suka zama tsari a gare mu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace to mun zo karke daga Fatiha zuwa Nas shine karshen Alqur'ani surori 114 Allah subhanahu wata'ala ya sa mun kawo karshen wannan suran gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu abin da muka yi daidai ya nuna mana daidai kuma ya sa mana a cikin mizani a farman sayyidina rasulullahi mun mun ta shi ya dauko wannan karatu daga Fatiha Allah subhanahu wata'ala kuma bai ba da ikon ya kare mun karɓa ci gaba da karatu a cikin suratun nur a nan shi ya tsaya ranar ranar 26 ga watan 6 a shekara ta 2017 wanda shi yake fassara a Sheikh Man Suleiman Liman Jikaji ke jawo shi Allah subhanahu wata'ala bai sa burin shi ne yadda ya faro daga fatiha ya kai nasi sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo kaddara na hijabi don haka daga ɗaukuwan shi da inda ya tsaya ya shekara shida kenan yana yi bayan sauka da aka yi mu kuma muka kare ke yau shekara hudu kenan shekara goma sha biyu za a yi haƙuri da yadda aka ce ba yadda za a yi idan giwa ta zo za ta huta ita take kwantarwa sai ta samu ta kwanta shi ma zomo idan ya zo ciyayi zai kwantar da aka shi da shehi na raye sai an ƙara wasu shekara shidan kofin haka ba a sauka ba amma mu mun zo mun yi abin da za mu iya da yawa kurakurai wasu kuma mun yi daidai to daidan da muka yi wannan dacewa ne na ubangiji kurakuran da muka yi wannan gazawanmu ne na ɗalibta Allah subhanahu wata'ala ya fi mana duk wanda ya ji mun yi wata kalma ko wani magana da bai mishi daɗi ba wannan ajizanci ne namu ba a karatun ba ne ajizanci ne irin na ɗan adam wanda kowane ɗan adam za a iya samun shi a wannan kila wani abu ya ja ka ka saki hanyar da yake ba daidai ba ko ka faɗa abin da ba yake ba daidai ba wannan ajizanci ne irin namu ba shi ne abin da aka koyar da mu da haka idan mutum ya ji mun yi wannan to ya abin ya takaita a wurin mu irin ajizanci ne wanda kuma kowane dan adam zai iya samun wannan kurakuran Allah subhanahu wataala ya ji mana ka'ida aka yi sauka akan ce a juya ne to ba zai juyu ba saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan sai kuma idan Allah ya kai mu baɗi idan ya ba mu aron lokaci to yanzu za mu ɗauko kuma sabon karatu duk karatun da muka gaji shi duka ɗaurawa muka yi kuma za mu ci gaba da karatu ne a irin yadda yake karatu da irin yadda yake yin gwargwadon abin da muka ga za mu iya Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace muna godiya ga 'yan kwamitin wannan tafsiri wanda suka tsaya ba dare ba rana akwai limamin juma'a na wannan masallaci akwai na'ibin limamin juma'a akwai limamin gari mai allahu akwai mai girma sarkin da kace wanda ba su dare ba rana sun tsaya tsayin daka wajen wannan ganin karatun yayi su kuma ga iyayenmu ne malamanmu inda suka ji mun yi ba daidai ba za a kira mu a ce mana abu kaza ba haka bane a gyara Allah ya musu sakayya da alheri Allah ya saka mu kowa da alheri duka wanda suka zo in aka waiga za a ga gaba ɗaya jiyan tana nan gasa duk wanda ake zaton za a gani yana nan gashi to Allah ya makuwa sa kai da alheri muna godiya kwarai da gaske da mai girma sarkin kudu hakimin birni wanda ba dare ba rana a duk lokacin da muka tuntuɓe shi a hanya yi kuma wannan gadon shi muka yi kuma abin da muka gada bi bar mu ba mu kuma ba mu bar shi ba kuma ba za mu bar shi duk abin da ake yi lokacin da shehi kenan yake yi ma shehi ba abin da ya rage sai abin da ya kara Allah ya mai sakayya da alkhairi mai martaba Allah ya jaddada mishi rahama da farman sayyidina rasulullahi Allah ya jiya ma bukatu zahiri da badini farman sayyidina rasulullahi mun san akwai bukatu da yawa Allah ya bi mu sanin su albarkacin wannan surori da muka karanta da wannan alkur'ani da girma da cikin kula Allah biya ma bukatun ka Allah ya yi ma damuwan ka albarkacin da su kamar yadda yake al'ada za mu ba shi shugaban kwamitin da wannan masallaci sannan kuma ya gabatar da mai girma hakimin birni da kewaye da girma sarkin kudu wanda muna tare da shi don haka darsu an ga sako ba sa zuwa kawai sai an ji wani sako da za su isa
بسم الله الرحمن الرحيم خليفة أبطاك إسماعيل أبطاك سيولي جابورة من التفسير na godiya kwarai Allah ya saka da alheri Allah ya kara karashi Allah ya kara basira dan uwa da suka halarci wannan sauka da kuma rufe wannan karatu a daidai irin wannan lokaci wanda babban hakimi na birni da kewaye da jima sarkin kudin zazzau muna godiya kwarai kuma Allah ya ƙara daraja Allah ya kuɗe muna ba ka muna roƙon Allah ya saka da alheri muna roƙon Allah ya karɓi ibadan mu muna roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da kasan mu lafiya kuma muna amfani da wannan dama mu gabatar da shi kuma domin mu yi irin albarkan da ya sabatawa a daidai irin wannan lokaci ya mai girma Allah ya taimake ka
yake da rahama a cikin wannan wata Allah ubangiji ya sa mu a ciki. babban malamin mu da Allah ya sa suwa Allah ubangiji ya jaddada rahama a gare shi. ina da wani ne kawai na ta tunanin su Allah ubangiji ya ce musu abubuwan da ya na alkhairu Allah ubangiji ya sa su mishi kurakuran da yi tsakanin su da Allah ka ya ce musu tsakanin su da bayi Allah ɗauke shi kuma babban malami da su halifa abubuwan da ya karanta da mu Allah ubangiji ya sa ya amfani mu da bayan ladin da ake samu wurin wannan tafsiri Allah ne bai samu same shi abubuwan da muka ji kuma Allah ba mu ikon yin aiki da shi Allah ƙara mishi basira Allah ƙara hasken makaranta Allah ƙara mishi albarka a cikin aiki. iyaye wanda suke nan su ma Allah wani bai saka musu da alheri bacin jajircewa da suka yi da abin da ya kawo Allah wani bai saka musu hali da sauran duka ɗan kwamitin nan Allah ya muku sakayya a kullum ne wata ba ta san zuwa yana ƙara jawo hankalin al'umma cewa hali da kasa ta samu kanta lalle lalle a daji a cikin da addu'a ba mu da wani abu da za mu yi rage mana in ba addu'a ba an ga halin da mutane suke ciki na rashin tsaro da kunci na rayuwa to ba abin da zai warware mana kunci da rashin zaman lafiya in ba addu'a a duk da musulmi samu kanci makami su shi ne addu'a mai mataba ta kan goyi na kiran da cewa ci gaba da addu'o'i Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki mai yawa kuma mu ci gaba da bibiyan juna wurin tattalin zaman lafiya duk abin da muka gaba mu gane da maza mu haɗu mu tsaya mu yaƙi wannan abu wannan ne haka shi ne za a sami kyakkyawan zaman lafiya da fahimtar juna an ga sabon abu da ba a gane ba amma za a sami da hukumomi amma kan mu manta da wannan kira da yake mu cewa a ta addu'a a ta addu'a in aka yi addu'a to kusa za su zama lafiya wannan shi ne sabon da ya ba kullum yake fitarwa cewa bai san mata al'umma kalli da aka samu da ba lallai yana kira a yi addu'a a yi addu'a a yi addu'a Allah ubangiji kuma ya amsa mana lafiya mai yawa Allah da kowa sakayen bukatun nan Allah kuma maimaita mana Allah maimaita mana maimaita mana Allah da gaske Allah ya shi Allah ya shi Allah ya sa ya huta ina zaune nan kawai ina ta tunanin shi ne magana da muka yi da shi na ƙarshe kusan ni ne mutum na kusan ƙarshe da muka yi ban kwana da shi yana asibiti ya aika aka ce aka kira ni yau muka magana da safe da su da safe da su shi kawai nake tunawa Allah ya wani yi sura a bana Allah ya yi
akwai addu'o'i da za a yi wanda limamai ga suna ko da ina za mu ba su wani addu'a amma kafin a yi addu'a muna tabbatar mu mai wakilin mai mata ba kuma sarki hudun zazzau wannan sako da ya isa na mai martaba sarkin zazzau in Allah ya za mu ci gaba da amfani da shi da aiki da wannan umarni Allah ya da wannan kira da aka yi za a yi addu'o'i za a yi ta yi ko da yaushe in Allah ya yarda mu ga cewa zazzau ta zauna lafiya lafiya Kaduna ta zauna lafiya da kasan mu baki daya abin da yake damu mu Allah ta yi mana shi san kai dai muna roƙo bisa wannan mun samu gudunmuwa ta fuskoki da yawa wajen gudanar da wannan tafsiri ko muna godiya kwarai da gaske Allah saka da alheri kuma a yanzu haka akwai waɗanda suka ba da gudunmuwa muna roƙo da wanda masu son su bayar da gudunmuwa suna nan shiri to Allah akwai dama din a ba da gudunmuwa duk da ya dace wajen taimakawa ne fi sabidin layi kuma za a samu lada mai yawa Allah ya saka da alheri Allah ya taimaka sarkin yakin dakaci alhaji jibril ya kawo kuɗi dubu ɗaya ta ce yana roƙon a yi masa addu'a kuma akwai alhaji buda bafin latin shi ma kai kudi naira dubu ɗari biyu yana roƙon a yi masa addu'a da sauran waɗansu wanda su kawo akwai wanda ya kawo alƙur'ani isu fi sittin yana roƙon a yi masa addu'a fi sabi lillahi da sauran yamuwa wanda kuma duk yake da niyan ya ba da agaji ko taimakawa sauran haɗimai na masallaci su yi masa su kewaya kafin a gama addu'a Allah ya bada lada Allah ya taimaka madalla Allah ya biya Allah ya bada lada ya zan fara addu'a yanzu da limamin shikaji malam Suleimani malam Suleimani liman shikaji zai fara mana addu'a insha Allah
alhamdulillah
a wannan karatu da aka rufe yau kuma aka sauka yau muna roƙon Allah ya karba kuma yadda lifa ya faɗa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe shi a yadda yake da abin da ke cike na kurkura kurai Allah ya yafe shi Allah ya karbe shi cikakke dan albarkar manzo Allah kuma Allah ya ji kan shehi jaddada mashi rahama Allah ta yana kyakkyawan matsayi na albarkar manzo Allah shi kuma halifa Allah ya mai jagoranci girma sarkin kudu lalle wannan kamar da halifan ya faɗa zumunci wannan mun sani tsohon zumunci ne kabir an kabir kuma gashi ya zo kamar yadda ya saba kuma in Allah ya yarda shi ma ba zai bari ba sai dai in mai sa'a barin ta zo Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya saka mashi da alkhairi duka yan uwa wanda suke tsaye musamman shi Suleiman Malam Isa Suleiman gari da sauran jagorori na wannan tafsiri da kuma gudanar da harka addinin musulunci a wannan gari na dakace da sauran gurare wanda ba a bari ba Allah ta kama da alkhairi Allah ya tabaraka wa ta'ala ki kyasa kayya Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya da abin da ake koro na sharri wanda yake faruwa da wanda ya faru da wanda zai faru Allah ya tunkuɗe mana shi Allah ya mana magani albarkan manzo Allah Allah ya ji gan iyayenmu da malamanmu da shehunanmu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa duniya mu da lahira mu kyau wannan tuntunu da ake fama da su Allah dauke mana su Allah dauke mana su Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ya yi mana wannan bala'o'i Allah ya kawo zariya zaman lafiya da Kaduna da zariya da sabon gari zan san kai da kuma Kaduna da Najeriya baki daya barkan manzon Allah Allah tun kuɗe mana dukkan bala'i su ba a karfi da rabin da ta masu salamun alal musulmin walhamdulillah rabbil
alhamdulillah alhamdulillah halifa Allah ya saka ma da alhairi Allah ya gina bayan shi da zuriya shi kuma shi ne Allah ya jaddada masa rahama Allah ya kusan Allah ya kusanta sa muku ta karfi na Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka gina bayan sa ya kare gina bayan sa farmazi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ƴan uwa musamman aminan shi kuma ɗaliban sa su liman da liman da su sarki da suka rike amana suka kula da bayan shi su ma Allah ya kula da bayan su Allah ya musu kyakkyawan sakamako Allah ya musu kyakkyawan sakamako duk wanda ya sa jarinsa akan gudanar da wannan tafsiri Allah ya saka masa da alheri duk wanda suka tsaya tsayin daka akan raye wannan karatu na alkur'ani Allah ya raye gidajen su Allah ya raye gidajen su Allah ya raye gidajen su halin da muke ciki a wannan ƙasa namu na rashin zaman lafiya Allah ka dawo mana da zaman lafiya Allah ka dawo mana da zaman lafiya Allah ka sa mu zauna lafiya waɗannan bayan Allah da suka addabe mu a wannan ƙasa sun fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin su ba mu da yadda zamu da su Allah kana da yadda zaka da su idan shari'a ta dace da su Allah ka shirye su ka samu musu sana'a wanda ba irin wannan ba idan kuma shiryan ba ta dace da su ba Allah kai ka san abin da ya dace da su kai mana maganin su Allah ka raba tsakanin mu da su kamar yadda ka nisanta tsakanin gaba da yamma Allah ka nisanta mu da su kamar yadda ka nisanta sama da ƙasa ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga sharrin su Allah ka sa in su fito kar mu fito Allah ka sa in mu fito kar su fito Allah ka sa kar su gan mu kar mu gan su alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai martaba sarkin zazzo Allah ya jaddada masa rahama Allah ya jirda masa rahama Allah ya jirda masa rahama Allah ya gina gidansa Allah ya gina gidansa Allah ya raye bayansa alfarmasi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da damuwa ya zo wannan wuri albarkan wannan qur'ani Allah ka dauke masa damuwarsa Allah ka biya masa bukatarsa Allah ka biya masa bukatarsa Allah ka sa mu zauna lafiya bi zai ce na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatul fati
آمين اللهم آمين alhamdulillah rabbil alamin sai limanin da ke yi da kuma liman mai Allah hudu ne da muna da insha Allah limanin أنا تقدم وانا مرتفع كثير أنا سافر تام وانا وفاضل
a abubuwan da malamai suka roƙa ubangiji Allah ka ji musannin Allah ka biya mana su wanda sai an tsaga haka ko yayi to a da wanda aka roƙa da wanda za a roƙa ubangiji ka ji musannin Allah ka biya mana su ubangiji abubuwan da suka dame mu kafin mu sani Allah kai mana maganin su abubuwan da muke kwaɗayi Allah ka ƙara mana su ka ba mu ambatin shi wannan mai karatu abubuwan da ta aka roƙa akan kurakurai Allah ya yafe Allah ya yafe wa shi shehi Allah ya ji kansa ya sa yana kyakkyawan matsayi tare da namu iyayen da sauran musulmi ba cikawa bane ko اوكي الاراني اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صل على محمد يا رب العالمين
jikan mai jikan na wani ya karɓi kwanansa jikansa da jaddada masa rahama da jaddada masa shakra da rahama yadda Allah ya sa muka shiga nan har muka daɗe a nan muna tare a nan har Allah ya karɓi da mai martaba Allah muna kowa ka wannan ba Allah da shi da mai martaba ya yi shi Allah shi ma ya ba shi matsayi kamar yadda ya mai martaba matsayin albanin manzon Allah Allah na wannan roƙo da kai mana Allah biya maka bukatunka na haƙa ka da rabanka na duniya da na lafiya na jikan mai martaba amin subhana rabbika rabbil izzati amma amin alhamdulillah